إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatu na littafin al'ubudiyya littafin da ibn taymiya ya rubuta shi yau da izinin allah zan mu tashi cikin gaba ta addini yana nihin al'ubudiyya yana nihin al'islam wal'iman kuma wal'insan yawa zan mu tashi safa zan mu tashi safaha ta 47 safaha ta 47 a cikin littafi safaha ta 47 yawa kafin mu shiga cikin karatun muna ƙara jaddada godiya ga baiwa Allah da sai wannan littattafan gabaki daya don a dinga karatu da su ta yi wakafinsu don Allah muna fata Allah saka mata da alheri Allah sa cikin mizanin hasanatinta kuma Allah saka mata da gida aljanna zan mu tashi kenan safa ta 47 ga wannan wanda suke da wannan nusa ta littafi sai kawo gaba ta فالدين كله داخل في العبادة يو أنغا ورن كنن قرشن سفه فالدين كله داخل في العبادة فالدين كله داخل في العبادة bayan ya wasafa annabawan Allah da ubudiyya su ma bayan Allah ne masu bauta ma Allah sai ta yi faddini kulluhu dakhilin fil ibada kai addinin kanshi ka cokan dukan shi za a ɗauko shi a sanya shi cikin bautar kina addinin gabaki ɗaya shi ma bautan ne wa qad sabata fi sahih ya tabbata sahih al-bukhari anna jibril lamma jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi turati arabiyyin ya ce lokacin da mala'ika jibrilu ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin sura ta a arabi balaraban ƙauni wasu alahu anil islam ya tambaye shi game da musulunci sai mu ya ce mushi ƙala al'islam abinda ake nihi da musulunci an ta shahada Allah ilaha illallah ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma ka shaida annabi muhammadu ma'aikin Allah ne wato ƙimar sala ka tseda sallah wato utiyar zaka ka ba da zaka wata suma ramadan ka azumci wata ramadan wata hujjar bai kuma ka hajjici ɗaki kenan ka aba in istata ilaihi sabila in ka samu damar zuwa qala famal iman sai mala'ika jibril ya ce ma manzan Allah to menene imani qala an tu'mina billahi kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah wal ba'as ba'da al maut kuma kai imanin da cewa akwai ba'as akwai tadawa bayan an mutu wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kadara ta alheri ko ta sharri wannan shine shine imani kala famal ihsan yace to jibril manzan Allah sallallahu alaihi wasallam menene ihsani menene kyautatawa qala an ta'budallah shine ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin shi fa in lam takun tarahu idan baka ganin shi fa innahu yaraka to shi Allah na ganin ka summa qala fi akhir hadis a ƙarshen hadisin sai ya ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haza jibrilun wannan shine mala'ika jibril ja'akum ya zo muku yu'allimukum dinakum ya zo don ya sanar da ku ya karantar da ku addininku zawa ne yi tambaya don ku ƙara ganewa ku gane menene addinin sai ce wa dini ya tadammana ma'anar hudu'u wa zul addini ya tadamman ya ƙumshi ma'anai alhudu miƙa wuya zuwa ga Allah wazul kuma da ƙasƙantar da kai zuwa ga Allah yuqalu dintuhu fadana na janyo shi na ƙasƙantar da shi ya janyo ya zo wuri na fadana li sai ƙasƙantar da kanshi zuwa gare ni ai azlaltuhu fadalla na ƙasƙantar da shi sai kaskantar da kan shi gare ni yace shine addini yuqalu ya dinullah ai ya abudullah in an ce ya dinullah ana nihin yana bauta ma Allah wa yuti'ahu yana mai da'a wa yakhda lahu ya mai kawiyan shi ga Allah duk ayin duk umarnin da Allah ya bada zai yi fadinullah dan haka addinin Allah abinda ake nihi da shi ibadatuhu wa ta'atuhu wal khudu'u lahu bauta ma Allah da yi mishi da'a kuma da miƙa wuya zuwa ga Allah kada alahu ka miƙa ka saki komin ka zuwa ga Allah kana jiran umarnin Allah ayi kaza ka yi wannan abin ko ka ayi kaza ka bar wannan abin kenan addini ya kumshi wannan ma'ana guda biyu miƙa wuya zuwa ga Allah kaskantar da kai zuwa ga Allah addinin mutum bai cika matukan wannan ma'anan ba su tabbata ba a cikin zuciya shi sai ce wal ibada aslun ma'anaha aslu ma'anaha yace bauta kuma a asalin ma'anarta ita kuma tana nihin azul aidan kaskantar da kai ga Allah yuqala ana cewa طريق مؤبد إذا كان مزللا قد وطئته الأقدام أنا تما وانا هنيا تود أكهورا دئتا أن شريا هنيا أنسى متى قدرا يند متاني سدنگ تتاكا تسهوت sai a ce mishi wannan hanyar mu'abbar ce saboda an shin hudata yadda kahuwa su taka su wuce kanta yake lakinnal ibada al-ma'muru biha amma bautar da aka yi umarni da ita ta tadammana ma'anar zul wa ma'anar hub bautar da aka yi umarni da ita ta kumshi ma'anai kaskantar da kai da Allah ko da ma'anai soyayya ga Allah kenan bauta tana da ɓangare guda biyu kaskantar da kai kuma da soyayya ga Allah in aka rasa ɗaya bautar ba ta zamanto ba haƙiƙanin bauta fahiyya ta tadamman zayatun zulle lillahi ta'ala ta ƙumshi ma'anai gurin gaya ta ƙasƙantar da kai zuwa ga Allah bi gayatil mahabbati lahu da gurin samun soyayya Allah da gurin soyayya mutum ya so ubangijin shi ya ce fa'in na akhirar maratiba da hub ya ce ƙarshen mataki na so shi ne attatayyo ƙarshen mataki na so shi ne mutum ya zamanto attatayyo shi ne ai ista'aba da hulhub so ya bautar da shi kenan ƙarshen mataki na so wane yana son Allah ko wane yana son wani lokacin da ya kai shi inda yake bautar da shi duk abin da yake so yana yi ya ce wa awwaluhu al'ilaƙa farkon mataki na so na so na ƙamna shi ne al'ilaƙa shi komi ne ne lita'allukul ƙalbibin mahabu saboda liƙuwai zuciya da abin da take so kinan daga nan ake fara mataki na so na harko al'ilaƙa mataki na biyu sun masababa linsibabil kalbi ilaihi shine zuciyar ga baki ita huskanci zuwa ga abin da take so ai linsibab kenan zuciya ga baki ta huskanto ta huskanci abin da take so mataki na uku sun malgaram wa huwa hubbul mulazim lil qalb in an ce garam shine san da ya zama ya liƙe a cikin zuciya babu yadda za a hudda shi kenan daga an ce garam mataki ne na so wannan mataki na uku na so ya kai wannan matakin wanda duk tunanin shi abinda yake so shi ne zai yake tunani sun mal ishq mataki na hudu ya kai mataki na ishq shi kuma ishq shi ne san da bayyana iyaka in an ce wani yana ishkin wani ya kai inda ya zamanto mahaukacin shi kowane lokaci kowane segon da tunanin abin da yake so yake wa akhiruha ƙarshen mataki na so a tatayyo kenan daga haukan yanzu ya kai ya shiga bauta ma abin da yake so wannan misalin da ibn taymiya kawo na waƙi in rayuwar mutane mutum zai bi yana son wani ko yana son wani abu daban duka wannan matakin sai ya fi bi su kahin a tabbatar da yana son wannan abu tadda ilhubbal ilah wa ta'sihi zakka inda idda'in kana son Allah kuma kana saba mishi kaga so wannan bai cika ba sai ya biyo wannan abin gakin matakin wanda haihe ya kai ta tayyo kawai yanzu tunanin shi abin da yake so tunanin shi mi wannan abin da yake so yake so in yi in yi shi yuqalu ana cewa taimullah ai abdullah bawan Allah almutayyam almu'abbad li mahbubihi in an ce wani mutayyam ne mai bauta ma abin da yake so na abin da ibn taymiya da ya kawo wannan misalin yake so ya faɗi shine lokacin da bautan mutum zata zamanto ɗari kan ɗari daga ya ƙare sallah direct har Allah ya karɓi sallah sai ta bi wannan mataki na farko azul ya kaskantar da kanshi in ya shigo masallacin ya san gaban wa zai tsaya kuma duka zai yi sujada shi yasa larabawan da suka zo wajen manzan Allah suka ce manzan Allah abin addini komai mun yarda mun yarda da kalmar tauhidi mun yarda da babu abin bauta daga siyasi Allah amma manzan Allah mun mu iya dukawa mu ma wani sujada sai ce ban karba addinin ku ba ban karbi musuluncin ku ba babu addinin da babu kaskantar da kai zuwa ga wanda ya halicci kowa wannan ba addini bane ba lokacin da zai shigo masallaci ya duka ya yi ruku'i ya yi sujada wannan yana gwadawa ya kaskantar da kanshi zuwa ga Allah babu bautar da ta hilada kamar inkisar bayna yada yalla mutum ya karya kanshi ya kaskantar da kanshi a gaban Allah to ya kaskantar da kanshi a cikin bautar shi cikin kashi 100 ya samu hamsa sauran hamsin kin yana cikin so yana so ne ya taso ya zo zai tsaya gaban Allah ya salla sai Allah ya zargi munafukai wa iza qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa wala yazkuruna Allah illa qalila in sun tashi gaban Allah in zai tafi masallacin daman da kyan ran bai so a kasalance zai zo kaga wannan ko ya yi sallai a sauran kashi hamsin kin da ya saura na bautar shi ta cika ina ganin ko kashi goma ba zai samu ba saboda tilas ta kawo shi sallai don kan mutane su gani kowa yana sallawa na bi sallah kinan bauta ta zamanto tantagariyar bauta ya ƙari sallah Allah karɓi bautar shi sai ta gama wa'ina abubuwa ta gama ma'anar zul kuma ta gama ma'anar alhub ta gama yana son Allah ya tsaya a gaban shi yana jiran lokacin sallaye da shauƙi ya zo ya yi wannan sallah wannan shi zai kore magana daga cikin malamai manya-manyan malamai ko mace cikin mata wadda ake ce mata rabia al'adawiyya tana cewa ita tana bauta ma Allah ba don kuɗin aljanna ba ba don tsoron wuta ba kawai tana bauta ma Allah don shi ne Allah yawa wannan irin wannan magana ta kuskure ma kan abin da sahabbai da magabata salafu sali suke a kan shi ya ce wa man hada ali insani ma'a bugudihi lahu la ya kuna abidan lahu duk wanda ya miƙa wuyan shi zuwa ga wani mutum amma kuma yana kyamata shi a cin zuciyar shi ko da ya bauta mashi la ya kuna abidan lahu ba zai kasance ba cikin masu bauta mashi me yake so ya ce duk wanda ya zo masallaci yana kyamai ya tsaya a gaban Allah ya ma Allah sallah yana kyamar abinda Allah ya ce yana kyamar Allah ya ce to ba zai kasance ba cikin bayan Allah la ya kuna abidan lahu walau ahabba shay'an ko da ya so wani abu walam yakda lahu kuma bai miƙa wuya zuwa gare shi ba lam yakun abidan lahu ba zai kasance ba mai bauta mashi me yake so ya ci ya miƙa wuyan shi zuwa ga Allah ya so Allah amma kuma bai miƙa wuyan shi ba zuwa ga Allah to ba zai kasance mai bauta ma Allah yana son Allah amma kuma Allah ya ce a yi kaza sai ƙin wannan abin yi nashi na kanshi shi Allah ya ce yana son Allah sai Allah ya ce a yi sallar lisha raka a hudu shi da ya zo hece a yi a ina son Allah ai wannan abin da aka dora hudu ya yi kaɗan amma Allah shidda zan yi ko goma zan yi kaga biyu ba abin da Allah ya ce duk da yana son Allah to ya ce la ya kuna abidan lau ba zai kasance ba ne bauta ma Allah cikin sahun masu bauta a Allah kama ƙari hibbun rajulu waladahu wa sadiqahu kamar yadda mutum yana iya son ɗan shi kuma na iya son abokin shi wali haza yace dalilin haka la yakfi ahaduhuma fil ibada fi ibadatillahi fi ibadatillahi ta'ala yace ɗaya daga cikin su bai wadatarwa cikin bautar Allah bal yajibu an yakuna Allahu ahabbu ila al-abd min kulli shay' ya ce kai bar wajibi ne allah ya kasance ya fi soyuwa a zuciyar bawa sama da komi wa an ya kuna lahu a'azam inda min kulli shay'in kuma allah ya kasance ya fi girma a wurin shi sama da komi bal la yastahiqqu muhabbata wal khudu' at-tam illa allah ba wanda ya dace ya samu cikakkar soyayya cikakken miƙa wuya zuwa gare shi in ba Allah Allah kaɗai ya dace amma wannan abu ya ce wa kullu ma uhibba li gairin lahi fa mahabbatuhu fasida duk abin da aka so wanda ba dan Allah ba ne aka so shi to wannan san lalataccen so ne to zartacce ne al'akhillahu yawma izin ba'aduhum li ba'adin adu illa al-muttaqin duk wani abokai in dai ba abokantaka ta addini bace ba ta gama to ranar tashin kiyama adawa za ta zama sai masu tsoron Allah sanda zai ɗaure shine abin da kulla shi da Allah wa ma uzzima bi ghairi llahi wa ma uzzima bi ghairi amri llahi fa ta'zimuhu batilun duk abin da aka girmama shi ba tare da umarnin Allah ba Allah bai ce a girmama kaza ba sai aka girmama shi to wannan girmama da aka mashi banza ce fatta da amfanin ku ƙala ta'ala Allah ya ce kuli in kana aba'ukum manzan Allah ka ce musu in ma'aikonku wa abna'ukum da ɗiyanku wa ikwanukum da ‘yan uwanku wa azwajukum da matekunku wa ashiratukum da danginku wa amwalu niktaraftumuha da dukiyar da kuka je aka shiga cikin duniya aka yawo aka hutu aka shiga cikin kasuwanci aka tara wannan dukiyar ai iktabsawtumuha dukiyar da kuka tara aka yi ciwa-ciwa aka tara wannan dukiyar wa tijaratu da kasuwanci ta shauna kasa da kuna tsoron sulbacewa wannan kasuwanci a haduwar wasu wa masakin tarzaunaha kuma da wurin zama wurin da yake burge ku Allah ya ce wa'annan abubuwan da jero a habba ilaikun minallahi wa rasulihi suka fi soyuwa a zuciyarku sama da Allah da manzon shi wa jihadin fi sabilihi da jihadi ya duka kalma Allah Allah ce fa tarabbasu to ku zamna mu gani in dai wannan abin sun yi Allah a zuciyarku kasuwancin shi dukiyar shi iyalin shi sun yi soyuwa a gare shi da Allah da manzan shi da jihadi Allah ce ku tarabbasu ku zauna a gari hatta ya fi yadda bi amri har Allah ya zo da lamarin shi nan aya tana so ta ce wajibi ne ga musulmi ya zamanto ya gabatar da san Allah da manzan shi da addinin shi akan komi da ya mallaka kuma lokacin da mutum wallahi ya gabatar da Allah da manzan shi da addinin Allah akan komi Allah lokacin zai ga rayuwar shi ga baki ɗaya ta sauya in dukiyar shi ce zai gani ga baki ɗaya ta haɓaka duk abin da ya sa a gaba sai Allah mashi albarka amma in yayi kishiya haka dukiyar shi iyalin shi da sauran shi su ne a gaba to wallahi ba zaka ga kullun a huska shi sai wahala ya taran ya samu kuma Allah ba zai ma ba amma albarka shine Allah ya ce a cikin suratul tagabun يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه ya ku wanda kuwa imani cikin ɗiyanku da matekunku yau akwai wanda suke muku maƙiyanku ne wajen kinan ba maƙi na zahiri ba a maƙiyin da yake hana ka ka sami yarda Allah suka ce sabkar da wannan aya shine Auf bin Malik al-Ashjari yana da diya yawa in yayi niyyar tahiya jihadi yaran su hulun ga kuka in ka tana yiwa ba zaka komo ba kaga sun hana shi sun karya mushi zuciya shine hudi ma manzon Allah ya Allah yake ce musu inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum fahzaruhu kasu hana ku neman samun yarda Allah ko kuma wasu daga cikin musulmai ne sun musulunta a garin makka ba su hijira ba suka tarro manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu in za su huto sai iyalansu ce a wajen waza ku bar mu sai zaman shi in yayi niyyar hijira ma su ce wajen waza ka bar mu sai zamana radda suka samu dama suka zo garin madina sai suka tarro garin madina duk sa'anninsu sun huce su sun huce su a karatu saboda sun hijira sun tarro manzan Allah sun huce su a komi yanzu wannan abin sai ke takaita su har suka kai suna nihin su ma iyalin nasu ukuba dalilin wannan abin da Allah da suka hana su shine Allah ya ce musu wa in ta'afu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim sai ibn kai ibn taymiya ya ce fa jinsul mahabba jinsi na al mahabba kamna Allah san Allah takunu lillahi wa li rasulihi qata'a zata kasance dan Allah da manzon shi kamar yanda zima Allah da fa inna ta'ata lillahi wa li rasulihi wa irda'a lillahi wa li rasulihi domin da'a ana ma Allah da manzon shi da'a kuma neman yarda ma ana neman yarda Allah da manzon shi kadai ba a neman yarda wani wanda ya ce neman yardan mutane zai yi Allah zai ƙare shekarun shi ya ɓata shekarun shi bai sami yardan mutane ya bi yarda Allah ya ba abin da Allah yake so sai mutane sai kyamace shi guda mun zukatan hannun wa suke hannun Allah shi wanda ka bi yarda tashi Allah zai jiyo zukatan mutanen kuma su ka shine wani yana ba da misali ana ka wani wani ayyabu sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da yabi duk lamarin shi ya fara sauyawa kasuwancin shi ya fara kaza sai yake ce musu a ku saurara ni yanzu ma na fara ganin ci gaba akan duk abin da nake da na ba abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake akan shi sai Allah ya ce wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu Allah da manzan shi ne kaɗai suka hidacewa mutum ya nemi duk abin da zai ya nemi yarda su shi ne hidacewa wanda ya nemi yarda wani wala zai bar shi zai yi watsi da shi lokacin da yake bukatar shi amma wanda ya nemi yarda Allah to Allah zai kasance tare da shi a kowane lokaci sallah raka'a ɗaya da mutum zai dinga ma Allah dalilinta duk wata musiba an zata tinkaro shi Allah dalilin wannan sallar zai ce ku ture mishi wani ne yana tsayuwa a gabana yana sallar kaga Allah bai bar fa inna Allah shakirun shakirun alim wal ita lillahi wa rasulihi qala ta'ala walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu dama zuciyarsu ta yi hori sun yarda sun karbi abin da Allah ya ba su da manzan shi da abin ya gyara su da ransu zai ɓaci a kan hakan wa ammal ibadatu wa ma yunasibuha yace amma bauta da duk abin da yake da alaka da ita yake da munasaba da ita min at-tawakkul na dogara ga Allah wal khawf da tsoron Allah wa nahwu zalika da makamantan haka fala ta kuna illa lillahi wahdahu kama qala ta'ala ba zan ta kasance ba sai ga Allah shi kadai kamar yadda Allah ya ce wuli ya ahlal kitabi ya ku ahlal kitabi ma abuta littafi ta'alau ila kalimatin Allah ce ku zo zuwa ga wata kalima sawa'in bainana wa bainakum wannan kalma ita ta zamanto shaida ita ta zamanto ta yi daidaito tsakankanin mu da tsakankanin ku shine Allah na abu da illallah illallah kan mu bauta ma kowa sai Allah wala mushrika bihi shay kuma kan mu shirka mu hada tarayya Allah da wani wala yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kuma shashan kayyar kishashi ubangiji abun bauta kuma bayan Allah fa in tawallu Allah ce in suka juya baya suka kiya ayi haka fa qulu shahadu yace to ku ce musu ku shaida bi anna muslimuna muha sun me kawiya zuwa ga Allah ko ba yarda su ba ba su yarda a ce ba za a bauta ma ba kowa sai Allah saboda ni yahuda sun ce uzairu ibn Allah uzair dan Allah ne nasaru sun ce masihu ibnullah annabi isa dan Allah kuma abubuwa sun shigo masu tarin yawa a cikin a cikin littattafan bi mastuhfizu min kitabillahi yanzu ka sawwara littafin da yahudawa za su dogara da shi suke dogara da shi wai wanda yake da kusa da annabi musa shine wanda aka rubuta shi bayan shekara 500 bayan rasuwa annabi musa wanda yake kusa da annabi musa dan talmud ita sai bayan an aiko annabi isa ma karnin da aka aiko annabi isa suka rubuta suka rubuta talmud kenan akwai distance tazara tsakankanin littattafan da annabi musa saboda isilin a taurai aya allo ya zo da ita ko aka zal alwa to wannan allunan suka ce duka bacewa suka yanzu sai abin da malaman suke gada daga wajen malaman to ba a dawwana ba ba a rubuta ba sai wajen ƙarni biyar aka zamna a rubuta ai dole za a samu yawwa wani abun ba na littafin ba ne ba a sa wani ayat a rubuta wani kuma ba aya bace ba a rubuta tsakankanin annabi musa da isa an samu sama da shekara dubu to shi kuma talmudikin sai lokacin annabi isa ma aka rubuta ta kuma aka yi sharhin suna baitul maqdis an rubuta talmud sai suka rubuta wannan talmud ne da aka rubuta a baitul maqdis da sarkin babila ya zo ya yake su ya kai su babila bauta a can ma suka sake rubuta kaga a nan ma kaɗai an sami an samu bambanci wannan kuna cikin kwanciya hankali kuwa rubuta shi wannan kuma kuna cikin ƙangin bauta kuka aka rubuta littafin kinin kaga dole dole za a samu to shine khasiyya ta qur'ani qur'ani gama shi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shekara ɗaya ba ba aka rubuta qur'ani ko shekara ko shekara ɗaya ba ai ba da rasuwar manzon Allah ba aka rubuta qur'ani ba aka gama shi wuri guda dama a rubuce yake manzon Allah bai yi wasa ba akan aya ɗaya in ta sabka ya rubuta ta ya ba da umarni a rubuta ta aya ɗaya tana sabka wanzu Allah zai ce to a rubuta ni aka yi lokacin abubakar ko gama shi ne aka aka gama shi a littahi guda aka aji saboda ka a samu saɓani kuma lokacin usman aka ƙara jaddada wannan rubutun aka yi kofi-kofi na ƙur'ani aka rarraba manyan gariruwa na musulunci abinda zai ba ka mamaki ya tabbatar ma cewa wannan ƙur'anin daga wajen allah yake a ƙur'anin madina ya ka samu an ce wasari da wawon ko ƙur'anin da aka tura shi wani gari babu wawon kuma wanda suka rubutan su ne suka yi duka su suka yi isti manzan Allah ya karanta da wawo manzan Allah ya karanta babu wawo kuma wannan wawo nikin akwai aikin da zai ma'anoni ne masu tarin yawa inda aka sata kuma inda aka hudda ta ma ma'anoni ne masu tarin yawa wala hikima in ka kalla yadda ƙur'anin ya zo da yadda yake zai tabbatar ma cewa Allah ya ɗauki yaunin kare shi sai Allah ya ce wa ƙala ta'ala walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun yace da ma sun ce sun yarda da abinda Allah ya ba su abinda manzon Allah ya ba su kuma suka ce hasbunallahu Allah ya isan mu sayutina Allahu min fadlihi Allah zai ba mu daga cikin fadalan shi wa rasuluhu da manzon shi inna ilallahi ragibun mu zuwa ga Allah masu kwaɗayi shi ne wani malami ya ce duk wanda ne da wannan aya addu'a Allah zai karɓa addu'a shi hasbunallahu kamar garanti Allah ba da inda sun ce Allah ya isan mu Allah zai ba ni cikin fadalar shi ni ina cikin masu kwaɗai ya ce da Allah ya ba su ko ya ce to duk wanda ya ce hasbiyallah sai utini Allah min fadlihi inni ilallahi rajibu yace to ana kyauta da Allah zai karba mishi addu'a shi fal ita'u lillahi wa rasuli badawa ga Allah da manzon shi Allah ya ce wa ma atakumur rasul fa khuzu abinda Allah manzan Allah ya ba ku ko kuma abinda manzan Allah ya zo muku da shi fa khuzu kama shi ku amshe shi da hannu bibi fama na hakum anhu fantahu kuma abinda ya hana ku ku nisance shi sai ya ce alhasab wa amma alhasab da ya kawo a cikin aya hasbunallahu alhasab wa huwa alkafi wanda ya wadaci kowa ya ishi kowa ya biya ma kowa bukatar shi ya ce fa huwa allahu wahadahu allah shi kadai Allah babu wanda zai iya biya ma bukatar dan adam bukatun shi ɗari bisa ɗari in ba Allah kama ƙala ta'ala Allah ke cewa allazi na ƙala lahumun nasu su ne wa'inda mutane suka ce musu innan nasa ƙad jama'u lakum mutane sun muku shiri sun shirya muku sun muku taron dangi fashawhum ku ji tsoronsu fa zadahum imana wannan abin hima imani ya ƙara musu ne suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isa mu kuma Allah shine madalla wanda ya dacewa a ce shine mutum ya rika abin dogaran shi yace duk wanda ya riki wannan hasbiyallahu wa ni'mal wakil kowace matsala ya shiga sai Allah hudda shi manzan Allah shi ma ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil a hamra da asar ko وقال تعالى التي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا النبي يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم الله يا إسمى كما الله يا إسمى دوان دي بيك تكما سي إيمان كنا هزوا تاشي إياما mutum ya sa a kan shi wallah Allah ya isa mushi komi duk wata matsalolin shi Allah zai ɗauke mushi kawai ya lazamci abinda Allah ya ce ya lazamci yawan ambatan Allah sai ce ai hasbuka wa hasbu manittaba aka minal mu'minin Allah ya isan maka kuma ya isan ma duk wanda ya bi ka cikin masu imani Allahu kina Allah wa man zanna annal ma'ana ibnu taymiya ce duk wanda yake tunanin ma'anar wannan aya shine hasbukan lahu wal mu'minuna ma'ahu akwai wanda ya fasarta ya ce a abinda aya take ni Allah ya isan ma ko masu imani ma sun isan ma kina wannan zai buɗe wata kowa cewa wani ma ana iya taimakon shi abinda Allah zai shine ibnu taymiya yace faqad galata galatan fahishan duk wanda yake wannan tunanin yayi kuskure kuskure mai girma babban kuskure kenan abinda Allah yake nihi anan Allah ya isan ma kuma haka Allah ya isan ma duk wanda yi imani da kai amma ba Allah ya isan maka ba ko masu imani ma sun ishe ka kenan su biya maka su maka abin da shi yasa ya kawo iyaka na abu kawai wajen Allah mutum zai nemi taimako duk abin da wani bai iyawa to ba za ka nema wajen wannan mutumin ba wajen wa za ka nema yawwa wajen Allah kai ta kami gishiri kana iya roƙon wani ya baka ko ashana kana iya roƙon wani ya baka wani daga cikin magabata ta yi kai roƙi Allah har gishirin gidanka ka roƙi Allah har ka tanatta kalminka in ta cire kaka ce wani ya bani yawwa ana iya cewa wani bani ko wannan abin da mutum yana iya badawa ne amma don me da komi zuwa ga Allah ce har gishiri in ya ƙara ce Allah ba ni gishirin gidana shine dai abu ne wanda yi rashin tsada abin da za a kawo cikin gida ko ya ce da wakil Allah haka ta na takalmanka ya ce kama ba na hufi zai da hazar maudi mun yi bayanin wannan ba a wannan littafin ba ƙala ta'ala Allah ya ce alaisallahu bikafin abda shin Allah bai wadaci ba bai ishi bawan shi bai ma bawan shi duk abin da yake so Allah bala Allah ya isa ya ishi ya ma bawon shi duk abin da yake so Allah wani wani taimakon wani abin Allah ya ma bawon shi Allah sai ya yi kuka ma don farin ciki annabi ayyub wa habna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum kai arziki da Allah ruwan zinariya ake mishi daga sama bayan bai da ko ruwan zinariya wanda matar shi ta je ta yi wani abu ta yi aiki zai ta kawo abin da zai ci amma yanzu da Allah warkar da shi ruwan zinariya ana mushi yana kwasa yana tara yana kwasa yana tara ana zubarwa yana kwasa ya kamata ma Allah ya ce ayyub bai ishe ka ba ya ce haba Allah wa zai ishe ka fadalar shi duka yake na tara yana ajiyewa ya ce wata hariru zalika bayani akan haka annal abda yuradu bihi al-mu'abbad allazi abadahu Allah abinda ake nihi da bawa in an ce wannan bawa ne shine bawan da Allah ya bautar da shi don ya bauta mashi kinan duk wanda ya bauta ma wani bai ya shiga cikin ibadar rahmani bayan Allah fa zallalahu ya kaskantar da shi ya horar da shi fazallalahu ya horar da shi wa dabbarahu yake tahiyar da yake jujjuya shi wa sarrafahu kuma yake tahiyar da lamarin shi wannan shi ne bawa wanda ya yarda wallahi ba abin da zai zo ya rayu ba abin da zai zo ya wakana a duniya ba tare da sanin Allah ba ya sani duk abin da ya zo ko daga wajen Allah ne Allah ya san kahin ma wannan abin ya zo illa fi kitabin min qabli annabara yace wa bi hadzal itiba in muka yi lura da wannan abin lura da haka fal makhluquna kulluhum ibadullah duk abin da Allah halitta bawan Allah ne komi al'abraru minhum wal fujjar mutanen kirki da fajirai kowa bawa Allah in kullu man fi samawati wal ard illa atir rahman abda da wanda yake sama da wanda yake kasa wallahi ya zo ma Allah na bawa in yana so kai ya yarda da cewa shi bawa Allah ne wa khashi'atil aswati lirrahman fala tasma'u illa hamsa duk girman kan mutum duk abin gakin shi duk mulkin shi a lokacin ya san da kai zuwa ga Allah ko daga kai ba zai ya kalli Allah ba sai an je mishi wani yi magana tukun ya tashi magana la ya takallamuna illa man azina lahu rahman fa qala sa wani yi magana tukun zai magana bauta ba tabbata ba bauta ta tabbata wal mu'minuna wal kuffar da mummune da kafirai wa ahlul janna wa ahlun nar da ɗan aljanna da ɗan wuta izhuwa yake domin shi rabbuhum kullihim wa malikuhum shine ubangijin kowa kowa kuma shine mamallakin su la yakhrujuna an mashi'atihi wa qudratihi busu huta daga mashi'a Allah abinda Allah ya so da kudura Allah ba wanda zai huta shi ne ya zo a cikin addu'ar da manzan Allah ke karanta wa kalmatihi ta ma allati la yi jawizu ha barrun wala fajir ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku wanda babu wani nema Allah ɗa'a mummuni ko fajiri wanda zai ƙetare su Allah ya shata su ba wanda zai huce ya ce fa ma sha a kana abinda Allah ya so zai kasance wa illam ya sha'u ko ba su so ba ko duniya ba ta so ba Allah shi zai kasance wa ma sha'u abinda mutane suka so illam ya sha in Allah bai so ba ko lam ya kun ba zai kasance wannan shi ne Allah duniya ta taru a tsara a tsara duniya a mata dokoki wai don a hana confrontation a haɗu a ci karo da juna a sake gwabzuwa kamar can da da aka an ɗora dokokin amma in Allah bai yarda da su ba sai kaga sun watse lokaci guda kuma abinda duniya take gudu kuma an je wajen shine abinda mutane suke so in Allah bai so ba Allah ba zai kasance ba kuma haka akan mutum yace kai kana so ni ina so kuma ba zai kasance ba sai abinda muke so kinan kana son kaza kuma Allah yana son kaza kuma ka sani da kanka abinda Allah yake so shi zai kasance sai Allah ce to ka kasance min yanda nake so zan maka abinda kake so shine kaida Allah ya ce afa ghayra dinillahi yabghun shin wai wani addini wanda ba na Allah ba suke bege suke bukata alhali walahu aslama man fis samawati wal ardi daw'an wa karaha alhali duk wanda yake sama da ƙasa ya miƙa wuya zuwa ga Allah ɗau'an yana so da kanshi ko karhan ko kuma biyya so tilas Allah tilas ya so ko bai so ba sai yayin Allah sai ya doka ai shine na Yahudawa da suka bude masal garin Palestine da suka bude garin sai ta aka yi Allah ya ta musu wadkhulul baba sujjadan ku shiga garin kuna masu sadda kanku kaskantar da kai ga Allah su kuma da taurin kansu iya suke yadda suka ga dama su shiga he da Allah ne da kohar garin ƙasa amma duk da haka sai ta jan gingi suka shiga garin yace fa huwa Allah subhanahu rabbul alamin khaliquhum wa raziquhum muhyihim wa mumituhum wa muqallibu qulubahum wa musarrifu umurahum la rabba lahum ghayruhu wa la malika lahum siwahu yace shine Allah rabbul alamin ubangijin halittu gabaki daya wanda ya halicci kowa wanda yake arzuta kowa mai raya kowa mai kashe kowa wanda yake juya zuciyar kowa wanda yake tahiyar da lamuran kowa bisu da ubangiji in ba shi ba wala malika lahum siwahu bisu da sarki shugaba mai mulki in ba shi ba wala khaliqa lahum illahu bisu da wanda ya halicce su in ba shi ba sawa'un yace daidai ne i'tarafu bi zalika aw ankaru sun yi furuci da haka ko kuma sun yi inkari sawa'un alimu bi zalika aw jahilu sun san haka ko sun jahilci haka shi dai haka ne lakin ahlul iman minhum arifu zalika ko arafu zalika wa amanu bihi shi dai masu imani sun san da haka kuma sun yi imani da haka bi khilafi man kana jahilan bi zalika sabanin wanda ya zamanto ya jahilci haka au jahidan lahu ko kuma kawai musu ne ya san haka ne amma musu ne kamar kahurai na garin makalu mustakbiran ala rabbi ya yi girman kai akan ubangijin shi wala yuqirru wala yakhda lahu bai tabbatar da cewa Allah shine mahalicin kuma bai mai kauya ba zuwa ga Allah ma ilmi bi anna Allah rabbahu wa khaliquhu tare da ya san cewa Allah shine ubangijin shi kuma shine mahalicin shi fal ma'rifatu bil haqq idza kanat ma al istikbar an qubulihi wal jahd lahu yace sanin gaskiya in ya zamanto tare da girman kai ne akan karɓai gaskiye wal jahad lahu kuma da musun gaskiye ya ce to kana azaban ala sahibi wannan abun azaba ne ga mai shi ya san gaskiya ya san wannan shine gaskiye amma sai girman kai kan karɓar gaskiye ko kuma da gangam ya yi musun karɓar gaskiye ya ce to wannan shine azaba zai zamanto azaba ne ga mishi kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa jahadu biha sun yi musun haka sun yi musun gaskiye wastai kanat ha amfusu amma zukatansu ma ta tabbatar da haka zuluman wa uluwa don zalunci kuma da jiji da kai da girman kai a doron ƙasa fanzur kai fa kana aqibatul mufsidin Allah ce ka kalli yaya ƙarshen masu ɓanna a doron ƙasa zai kasance kuma Allah ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wanda muka ba su littafi shine at-taura ko yawa at-taura shine jumla na littattafai guda biyar at-taura littattafai guda biyar a wajen yahudawa akwai sifirul khuruj da sifirul tasmiya da sifirul lawiyin da sifirul adad da sifirul takwin su biyar wannan su ne in an ce a taura kinan wannan littattafan guda biyar a wajen yahudawa su ne littattafan to ɗaya daga cinsu sifirin takwini shi ne na ce sai bayan ƙarni na biyar bayan an aiko annabi musa ma aka rubuta shi bayan an aiko annabi musa to shi ne allah ce wanda muka ba su littafi sun san manzan allah kamar yadda suka san iyansu na cikinsu a cikin a taura akwai siffar manzan Allah komin shi wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun Allah ya ce wasu bangare daga cikin su suna boye gaskiya alhali sun sani manzan Allah ya tardo su ya shigo cikin abangakin wajen bautar su da wani lattijo da wasu suna zamne suna karanta at-taurat da suka gama manzan Allah ya shigo he aka rihe wurin ta ce sai latijin ya fara dariya sai manzan Allah ya ce miye aka yi sai cayi siffa kace suke karanta yanzu da suka ka shigo kuma suka rihe don kakka ƙara tabbatar musu da haka shi dai latijin na imani kenan shi ne Allah tabbatar wanda muka ba su littafin sun san manzan Allah kamar yadda suka san iyansu na cikinsu ɗaya daga cinsu ce a kai na hi sanin manzan Allah ma da ɗana na ciki in na gan shi kawai na san shi kuma suna karanta wannan shi ne annabi ku duba don me yasa suka rakkaza a kan manzan Allah alhali daga annabi musa zuwa annabi isa kusan shekara dubu har da ɗari nawa aka kuma duka a wannan intervalkin ba su taɓa yin ba lokacin da basu da annabi wayan sama da shekara dubu duka annabawa a ina ake kawo su cikinsu in wannan ya mutu take yanki za a ma wani wahayi shi ma in ya mutu take yanki za a ma wani wahayi annabi musa da ya rasu ga harun ko harun yana rasuwa akwai yusha ɗaliban annabi musa aka mishi shi ma haka a lokaci guda sai a samu annabawa ɗaya biyu uku a cinsu zakariya yahaya duka annabawa ne da annabi isan duka lokaci guda suka rayu yawwa annabi ibrahim da annabi lutu duka su ma lokaci lokaci guda suna karowa har da annabi shu'aib duk da wasu suna cewa ba shi kin bane ba annabi shu'aib na madayana kaga wannan duka annabawa ne amma dan me yasa sai suka hiba da muhimmanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi annabta shi ta saba da sauran gabaki daya me yasa ba su ba sauran suna bin diddiginsu su karyata a saboda wa'innan nasi amma shi abinda Allah ya keɓance shi da shi shine annabin duniya ne gabaki da babu annabin duniya gabaki da in ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kasancewar shi annabin duniya kuma sun san gara basa duk wanda ya bi shi zai samu shi kasa madina suka zama shi ka suka zo jikin larabawan suka zamna suna cewa nan madina zai zamna kuma tarbe ne suka suka rigayi kowa su zo kuma su suke gora ma mutanen madina duk da kuka kuskura annabi ya zo na ƙarshe wala in muka bi shi muka kama ku dihin nemi da ku bayu kuma wannan shine abin da hirkal kaga shi kirista ne ya tabbatar ma da kiristocin a lokacin su ca musu da letarkin manzan Allah ta zo mishi ya karanta ca musu kunga wannan sabon addini kuma ba wanda zai iya ja da shi inda gaske shi kin ne mulkin shi sai ya zo kaga ya ce musu wannan kujerar da nake samanta sai ya mallake ta don haka tun da wuri ku bi shi ma in kuna son tsayawa abin gakinku wani wurin yaƙi zasi cewa ma kwamandodin yaƙin buku iya musu ku ji abin da suke so ku ba su wannan sabon addini ne ba wanda zai iya tsaya gaban shi sai Allah ya ce kada na alamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun manzo Allah mun sani yana bata maka rai abinda suke wadi su ce mahaukaci su ce makareci kowace siffa dai sai da suka liƙa ma manzo Allah amma sai Allah ya ce mishi fa innahum la yukazzibunaka manzan Allah ba kai ne suke kareta ba kai sun san mai gaskiya ne ba ka tafaɗi musu ba ƙarye a sadiƙul amin ko ya ce a walakin na zalimi na bi ayatun lahi ya jihadin da Allah suke ƙaryata wadda suke ba kai sai ƙaryata ba a ayoyin Allah ne suke musu ka ƙyale su kenan ganin lokaci yayi sai mu tsaya a nan abinda muka karanta na daidai Allah sun yamu tare da lada a ciki na kuskure kuma Allah gafarta mu abana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar abana arkhilna al jannata ma al abrar اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اشف وردانا وارحم موتانا اللهم اشف مردانا وارحم موتانا اللهم اشف مردانا وارحم موتانا اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم نور قبره واقصاه اللهم نور قبره واجعله روضة من رياض الجنة اللهم نور قبره واجعله روضة من رياض الجنة اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين